أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya kamu wannan lokaci da wannan rana ta juma'a a biyu a wani lissahi uku ga wata na sha'ban hijira 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan mars wata na uku miladiya 2020 a inda anan zawiyar mu zawiyar sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu inda muke karatun littafin ashifa bi tarihi hukul mustafa sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi fasili na goma sha tara goma sha takwas alfasulu thamin ashir wafa'uhu wa husnu ahadi wanda ke bayani bisa kan cikawan alƙawalinsa ya da mutu Allah tabbata gare shi wa husnu ahadi da kyakkyawan alƙawalinsa ne wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wa sallam fil wafa'i wa husnul ahadi wa silatir rahmi amma kaga ɗabi'ansa ya da amince Allah tabbata a gare shi a cikin cikawan alƙawali wa husnul ahadi da kyakkyawan alƙawali وسيلة الرحم دسادة والزمنتا فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه يجي القاضي القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل شيني يزنتدني دا karatuna gare shi wannan yana cikin nau'o'in tahammulin hadisi guda takwas yawa kira'a kenan in ban mance su ba akwai asama akwai kira'a wannan akwai kitaba akwai ijaza akwai munawala akwai wasiya akwai wijada akwai ilami sheikh wannan su takwas din su sune hanyoyin da ake ɗauko hadisi a wajen masana fannin hadisi musalawal hadis su ne hanyoyin da kawai ake samu ake cirato hadisi ta gare su to wannan ɗaya daga cikin su ita ce kira'a kamar yadda muka ana gacin karatun da wuce mun yi bayanin ta shine ka zo ka an radama ka bijiro mai shehunka na hadisi da hadisi kana karantawa ko kuma ɗaya daga cikin ku yana karantawa shi yana saurare in ya hardace abin da ake karantawa na ga hadisan ko ko shi ma a hannun shi akwai littafin ko ko wani wanda ake amince da shi ke littafin ke hannunsa to shi ne ke ce ya zikira a ce alaihi kala haddasa na abubakar abubakarin muhammad muhammad ibn muhammad محمد حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن طحمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبي الحمساء عن كربو دغا وند أكي تشيوا أبي الحمساء ya ce wa'ansu an sassaɓa cikin cewa yana da yayi ana lissawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam koko saboda wannan kashi labarin da zai badawa mana wai shin yayi abokantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi abu ya zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan musulunci ya zo koko dai cinka musulunci ne shikenan labarin shi wuce to amma cikin wannan ma abin da zai faɗi za mu ji kala shi abu hamsa ya ce bayatun nabiya sallallahu alaihi wasallam na yi cinikeke ne da annabi tsiya da aminci Allah su tabbata a gare shi bi bai inda wani ciniki kabla an yi ba asa tun gabanin a aiko shi ya kasance manzo kenan wa baqiyat lahu baqiyatun sai ya kasance a wuri na akwai wani kingin kuɗi kenan nashi wanda ban bashi ba fa'atuhu sai na yi mara kawali an an atiyahu biha fi makani fi makani zan zo mai da wannan bakiya abin da ya sauran nan a fi makani a inda yake wurin da yake a wani wurin da yake ne a lokacin yace mai zai zo mai ita a fanasitu abul hamsa yace sai na mance thumma zakartu ba'da salatin sai na tuna bayan kwana uku fashitu sai na zo fa iza huwa fi makani sai na same shi a wurin nan nashi da na mai alƙawari zan tarda shi fa qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya fata ya kai wannan saurayin saurayin da ƙarshe kakta alayya lalle ka bani wahala ana hahuna munzu salasin ina nan a wannan wurin tun kwana uku an tajiruka ina jiranka sallallahu alaihi wasallam wa ana anas haka an karbo daga anas radiyallahu anhu kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi hadiyatin anas radiyallahu anhu yace annabi sai da mutu Allah tabbata a gare shi ya kasance in aka zo mai da hadiya kala sai yace izhabu biha ila baiti fulanata ku tai da wannan abin abin hadiyan da aka kawo ku tai da shi zuwa gidan wance fa innaha kanat sadiqatan li khadija domin ita ta kasance abu abikiya ce ga uwar mu'mine khadija innaha kanat tuhibbu khadija lalle ta kasance tana son khadija wannan wai abin lura ana shine kiyaye alkawali ba wai kawai dan yanzu babu ta ba ta rasu ko shi kenan yanzu a manta da mutum kenan an mance da alƙawarin da ke ciki yake tsakaninka da mutum amma kyakkyawan alƙawari shine wanda ya rasu ma kana mai kyakkyawan mu'amala kai ka ce yana nazam saboda ita wannan ta kasance tana zawa tana tana zawa tana kawo ziyara tun zamanin Khadija tana da rai to haka yanzu in in aka kawo aka kawo abu sai ta aika mata kai wannan wanda suke sun abokan Khadija ne to sai ya ci gaba da kulawa da su saboda kiyaye wani alƙawalin wani aisha ta aka an karɓo daga aisha radiyallahu anha idan ta bata a gare ta ƙalit ta ce magirtu ala mar'atin magirtu ala khadijata bin taɓa yin magirtu ala mar'atin bin taɓa yin kishi ba magirtu irin wanda na kishi irin kishin da na yi ala khadija a sa uwar mu ne khadija ta ce lima kun lima kuntu ne asma'uhu na wannan nuskan sai sa lima kunta lima kuntu asma'uhu yazkuru saboda abinda na kasance ina ji yana ambatan ambatanta saboda yawan yanda ke ambatanta da alheri sallallahu alaihi wasallam wa in kana a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bata gushe tana nuna kishi ba gare saboda take ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ambatanta khadija dai khadija dai khadija dai cewa ta rasu sai uwar umma Aisha ta ce sai da ta yi bayan wafatin ta da shekara uku sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya arme ta amma duk da haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawan ambatan Khadija Khadija dai Khadija dai har sai ta kai wata rana abun ya kai mata dai kishin ta kai annan da ba ta yi hakuri ta ce wai Allah ba ya canza ma da wadda ta hita me kake yi da tsohon mace wadda shikenan kuma ta rasu Allah ya canza ma da wadda ta hita aka ta ce nan ta ga hushin ma'aiki sallallahu alaihi irin jijiyar shi da jijiyar take bayyana a goshin shi wanda in yayi fushi ake gani kin nan ta bayyana ta san ran shi ya bace sosai yace ko kusa Allah bai canza mana ba da wadda ta yi ta ita ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce mun ta gazgata ni lokacin da mutane suka karyata ni ta taimake ni lokacin da mutane su ma ba su taimake ni ba ta ta taimake ni wa wasatni bi maliha kuma ta taimake ni da dukiyarta tunda ita Allah ita mai dukiya ta hidi ta ta hidi wannan shikenan ta san to daga ran nan tace ba ta ƙara kishi ba ta ƙara ma ambatanta da abin da yake kishi ba amma duk da haka nan an ce tunda ita kadai ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadar ma budurwa ina yin uwar mu Aisha sai take cewa tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wai yanzu kai ne kake da raƙumi raƙumin nan naka sai ka zo ga gebe guda biyu irin kwari inda ke akwai itace da ganyayyaki yabanya guda biyu nan wurin an riga an an ratsa an ci dabbobi sun ci kai raƙuminka da ka jawo so kace ka ciyar da shi ka ka ka yayi ka sa shi ya kiwo to ina za ka zo ka kiwo wannan wannan guda nan busashe sun bi sun ci nan ba busar da su taba ina za ka ina za ka zo da dabba ka ta ce ma ki san in kai ne ina za ka yace inda ba taba inda ba taba sai shi kenan sai ta wurin ciki shi kenan tana ni da ita ita kadai ce hobu zuwa wasu duk wanda ake ganin da girman su makin nan fa dukan su zawaru ne to tace ban taba kishi ba ga wata mace duk cikin mata ma isa san irin yadda nake ne kishi ga ga da wurin mu ne kai tare da cewa ban yi zamani da ita ba sai da ma bayan wafatin ta da shekara uku aka rame ni a ta ce wa in kana la yadhbahu shata fa yuhdiha ila khala'ilha lalle annabi sallallahu alaihi ya kasance wannan in ba shardiya bace ba in ce dan ta karfafa magana in in kana lalle annabi ya kasance da yadbahu lalle yana yanka akuya fa yuhidiha ila khala'iliha kawai ya aika ta kyauta zuwa abokanin Khadija jamin Khalila kenan khala'il zuwa abokanin Khadija saboda kyakkyawan munazanta alƙawarin annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasta wasta'zanat alaihi ukhtuha wasta'zanat a wannan waje sai sai ta'aznanta ko wannan yana da yana da yana da gyara wasta'aza zaqin wasu da sauke gareta wasta'aza nat wasta'azanta alayhi ukhtuha fartahala haka ce wata rana yar uwar Khadija ita ce mai suna Hala Halatu bintu Khuwailid ita ma Khadijatu bintu Khuwailid ake ce mata radiyallahu anha ya ce ‘yar'uwarta ta nemi izini a ta nemi izinin gani ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam farta halaha sai ya sake huska gare ta shi irtiyakin nan kamar sabanin shi sun kuyan shi na ake ma inkibat maimakon mutum ya zo ka game mai huska ka nuna duk kawai kamar ma ya tsare ma wuri to sabanin wannan ka sake huska ka yi farin ciki sosai da shi to sai marabar ita ma'amana fartaha ilaiha wa dakhalat alaihi imra'atun kuma haka wata mace ta shiga gare shi ita wannan dai tace ita ita wacce mara ta ukhtu khadija ita ce ma halatu bintu khuwailid ah ina ita ce wa hiya ummu abil as ibn ibn rabi ah abil as ibn rabi shi shi wani ne wanda ya taba arman zainab da ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ita wannan ita a shi ita ƴan uwar Khadija kin nan mai suna Hala ita ce ake cewa wasta'adanat alaihi ukhtuha fartaha ila wa dakala wa dakalat alaihi imra'atun kuma kuma wata mace ta taba shiga zu wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa hashsha laha sai farin ciki shi ma hash farin ciki ne fa hashsha laha sai sai nuna farin ciki sakin huska laha gareta wa ahsana su'ala anha kuma ya kyautata tambaya a kanta da Allah irin kyau tambaya irin ina suwa ne yaya ina wannan ina wani shine kyau kyau tambaye falamma kharajat yayin da ta fita kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha kanat ta'tina ayyama khadija wannan dawo ga na sakin mata fuskar na na farin ciki na no farin ciki da zuwanta ta kasance tana zo mana yayin kwanakan khadija lokacin khadija tana raye wa inna husnal ahdi min al iman kuma ku sani lalle shi kyautata alƙawali yana da cikin imani kyautata alƙawali yana da cikin imani wasafahu ba'dhum faqala sashen su kenan sahabbai wanda suka samu a kisalam ya ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace kana yasilu zawi rahimihi min ghairi an yu'thira ala an yu'thirahum ala man huwa afdalu minhum kana yasilu zawi rahimihi ya kasance yana sadar da zumunta ta makusantan shi min ghairi an yi usirahum ala man huwa afdalu minhum ba tare da ya hisan su da alherin ziyarar shi ba afsa wanda yake shine mafificin su ba tare da ya fi min ghairi an yi usirahum ba tare da ya fifita su ba afsa waɗanda suke mafifita a kansu wa alaikun salam mana su dangin shi ne zai sayar da mutar shi zai zai samar da mutar su sama da suna yan uwan shi akwai wanda sun yi su a wurin shi ba zai dai ziyarci wancan kamar da kamata amma waɗanda suka yi su kuma su ma haƙƙin su na ziyaran zai yi wancan kamar da hadisi mai zuwa zai fasara wa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ala bani fulan kun ga ‘yan gidan ‘ya'yan wane laisuli bi auliya'a, lalle su ba masoya suke gare ni ba, gaira anna lahum rahiman sai dai su da haka suna da wata zumunta tare da ni sa'abun luhabi balaliha zan jika ta da jikonta zan jika ta da jikonta eh su ma duk tunda suna da zumunci to bai hanawa in sadar da zumunta zumunci da cewa ma san makiyana ne ga yanda muke zaman da muke su amma tunda dangi na ne zan sadar da zumunta to shine wa'annan ana dai sadar da zumunta saboda akwai zumunta tsakani amma ba ɗaya bane kuma da suke su masoya ne kuma balantana ma kuma wanda suke su ma'abuta dangantakan ne da ma'aiki sallam kuma da suke masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa kar salla alaihi salatu wassalam bi umamata wa kar salla alaihi salatu wassalam bi umamata banati ibnatihi zainab yahmiluha ala atiqihi hakika annabi sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi ya kasance ya taɓa yin sallah bi umama da shi kan nan tasa mai suna umama ibnati ibnatihi iyar iyarsa zainab mai suna zainab ya hamilu ha ala atiki ita ce muke cewa zainab yadda ta armi abil askin nan yawwa abil asko ibn rabi ya kasance yana sallah da ita ya hamiluha yana ɗauke da ita ala ciki afsa ka wada shi fa idza sajada in yayi sujada wa za'a sai aje ta in yake wajen sujada wa idza qama ya tashi kuma hamala sai ɗauke ta wa an abi katadata haka aka karbo daga abi katada wa fada wafdun din najashi wasu jama'a ta waga ta najashi sarkin nan na Ethiopia na Habasha kenan sun zo wata tawaga ta ce wafada sun zo faqama annabi sallallahu alaihi wasallam bi khidmatihim bi yakhdumuhum faqama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabata ta gargaje shi ya tashi yana yi musu hidima faqala lahu ashabuhu nakfik sai sabai suka ce ai mun isan ma bar kawai za mu yi ma hidiman da zaka musu shikenan kawai zamuna mu za mu za mu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innahum kanu li ashabina mukrimin wa'annan mazanan wasu kasance mukrimina masu karramawa ne li ashabina ga sahabbanmu wa inni kuma ni lalle uhibbu an ukafi'ahum ina so in yi musu sakayya in saka musu ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء yayin da aka zo da ‘yar uwashi ma'aiki jihar mutane zama ta gare shi ‘yar uwashi ta wajen shayarwa wanda suka sha nono guda da ita mai suna a shema a shema fisa baya hawazin cikin waɗanda aka ribanto na na hawazin wata arrafat lahu kuma ta sanar da kanta gare shi ma'ana ta ba shi sani ba saba lahari da'u sai shin faɗa mata mayafinsa wakala sai ce laha gare ta in ahbabti in kin so aqamti indi mukarramatan muhabbabatan in kin so zaki iya zama nan wurin nan wurina mukarramatan kina abun karramawa muhabbabatan kina abun kauna au matta'tuki wa raja'ati ila qaumiki ko in kina so sai in miki kyauta babbar kyauta wa raja'ati in ya so sai ki koma ila qaumiki zuwa mutanenki wanda ake cewa wai za ta laktum ya lajina mu za ta laktum nisa famati una ko famati una yawa almusi can can wurin ko kuma cikin azam ya lajina mu za ta laktum nisa fa balagana ajira hunna ko a idza laktum nisa min qabla an tamasuna nake cewa eh wai za laktum una wannan nake nema ta cikin azabi ya yallazi namu za ta laktumun nisa fa balagana ajrahunna fala junaha alaikum shi dai nan nan ki akwai san fa matiu wannan nan wara ita ma da ta matiu hunna wa sarrihuhunna sarahan jamila shi dai duk ko ko ce ma can fa matiu hunna al musiqa duru al musiqa duru duka dai tun ba san makara shi ma da san shi ma matiu hunna kin nan dai shine ajiyar da su dadi yana abin da ake bayan mace ko an sake ta eh kaga ba kalmar kyauta bace ba koko inda ake cewa ya nisa da ya yadda bi kullu azwajika in kuntu turina alhayat ad-dunya wa zinata fata'alina ummatikunna wa sarrikuna saran jamila shi ma dai tamti'in wannan a bada kyauta ce wata mai babbar kyauta wadda in ma sakin mace aka yi ta ishe ta har ta yi zaman ta zaurci ta samu shi to haka yake ce mai wannan tashi ta rada'a ta shayarwa in kina so zan miki irin kyauta haka in kina so ki koma wajen jama'a ki yana da kike so aka bata zabi fa ikhtarat qaumaha sai ta zabi ta ta koma wajen mutanenta fa mattaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kyakkyawan babbar kyauta wa qala abu tufail abu tufail wannan yana cikin sahaba annabi sai da aminci Allah ta tabbata gare shi an ci shine karshen sahabbai a rasuwa baki ɗayan ma sahabbai shine wanda ya rasu a ƙarshe ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana karami shi ko zai faɗi yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamu naga annabi sai da aminci Allah ta tabbata gare shi ni ko ina yaro a lokacin iz akbalat mar'atun yayin da wata mace ta fuskanto hatta da natminu hasir ta kusance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa basata laha rida'ahu na ga ansa rida'ahu ko rida'ahu sai ya shimfida mata mayafinsa fa jalasat ali sai ta zamana akai shi fa qultu inji abu tufail ce sai nace man hazi wace ce wannan qalu ummuhu allati arda'atu ita ce ma'aifiyar shi wannan wadda ta shayar da shi to nan wanda abin da ke zuwa kai tsaye da an ce ma'aifiyar shi wadda ta shayar da shi ma'aifiyar shi wadda ta shayar da shi ana tsamu kowa zai ce halima ake ni to nan mishal yayi bayani yake cewa fi listi listi abi a cikin wata da ake ma al-istiab na na ibn abd bar ibn abd bar rawazi ibn aslam an ata ibn yasar yace zai dan aslam ya rawaito daga ibn ata dan yasar جاءت حليمة بنت بنت عبد الله أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يوم هنين yace ranar hunain ma'aizi annabi sallam ta me ta tashayar wannan mai suna halimatu yar abdullahi ta zo fa qama laha wa basata laha rida'u sai annabi sallam ya tashi ya shimfada mata mayafinsa wa fi tajridi bizahabi a cikin shi ko da ake ma tajridi na zahabi ya juzu an takuna hadhihi suwaiba wannan fa abin da ya kawo cewa ma'aikiyar nan tashi ta zo ranar hunain kinnan zai iya kasancewa a ana nin suwai ba ce al'asalamiya waccan da abu labu yan taki yake na lokacin da aka ba shi albashi a yayin annabi sallallahu wadda an sani ita ma ta shayar da ma'aiki sallallahu wa rudda bi naqli maglatai ko maglatai an an ibn sa'ad anna suwaiba tufiyat sanata 70 amma sai aka mai da wannan magana ta zahabi cewa da cewa ai ita suwaiba tara su ne tun shekara ta bakwai shekara ta bakwai ita ko gashi gazo ta hunaini ita ko ta karshe ne bayan an yi an yi fato maka ma kai ta shi ko fato maka shekara ta ta ta ta kusa kai to wa bi nakal suhaili annahu alayhi salatu wassalam lamma fataha makkata sa'ala an suwaiba kuma da abinda suhaili ya rawaito shi wannan suhaili shi ma an asalin shi mutumin andalus ne amma a maraki shi ya rasu yana cikin malama muhaƙiƙai in wani labari ya shige duhu su ne suke zaƙulo shi su ce wannan ga abin ainihin abin ga yanda ke ga yanda ke ga yanda ke to yana cikin abin da shi ma aka mai da cewa a'a wannan ba suwaye ba ce ba cewa ai ita annabi sallallahu alaihi wasallam lamma lamma futiha makka da aka yi wannan fatu makkata sa'ala an suwaye ba ya tambaya da ina suwaye ba take wa annabi ne ha masruh da kuma danta mai suna masruh fa ukhbira annahuma mata sai aka ba annabi ya da mutane Allah sabata gare shi ya bari cewa su duka binan sun rasu a shekara ta bakwai wa qala al-hafiz dimyati la na'rifu laha suhba suka ce har shi ko hafiz dimyati shi ma hafizi ne cikin hufazul hadis yace ba mu san abu suhba ba ma'ana cewa ta abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiki wala islaman kuma ba mu da labarin wani musulmi tatta summa zakara hadis summa zakara hadisin sai ambaci a hadisin za ce summa zukira dai hadisun eh summa zakara hadisa bastir ridai sannan ya ambaci hadisi na shimfida ridain nan wa qala sai ce hazi ukhtuhu ashema wannan yana yana wannan nan wanda aka shimfida ma mayafin nan yar uwarsa ce mai suna shema la ummaha ba ma'aifiyarta ba halima haka wa fi sirati miglatai wa sahibin hibban wa gairi hadisan dalla ala islamihima a shi ma ya kawo hadisi wanda yake nuni zuwa musulmatarsu to shi dai wannan akwai inda a gaban shi ma ke zancen cewa ma'aifa annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka shayar da shi suna suna da yawa cikin su har da musamman ya kai riga riga malam masallaci wataƙila ko a gaba zai kawo ta dai zai kawo suna gani hadisi na gaba ce wa an amar ibn sa'ib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yawman amar dan sa'ib yace annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance yana zamane wata rana fa aqbala abuhu min ar-rida'a sai ma'aifin shi na shayarwa ma'aifin shi na shayarwa kenan wanda ke mijin wadda ta shayar da shi shi ma ya zama ma'aifin shi wai hausawa suke cewa mijin mijin inna shine baba eh kawai ba ba wai sai sai in innan sai in baban ya haife ka ba kawai inda ba shine mijin inda ba to shikenan to ita ko ai uwa ta zama uwa tun tun da duwar ta shahida mutum zan uwa shi to shine ake cewa a qabala abuhu min ar-rada sai mahaifin shi na shayarwa ya ya fuskanto fa wada alahu ba'da saubi sai an ya da mutum Allah tabbata gare shi sai ya ajiye mai shin wada mai sashen tufafinsa tunda daman tufafin nasu ba irin namun bane ba shi ma yahi ne sashen mahaifin nashi sai shin faɗa min sashe na ga cikin shi faka ada alaihi sai ya zamna a kan shi summa aqbalat ummuhu fa wada'a laha shaqqa thawbihi min janibihi al-akhar sannan ma'aifiyar shikin ita ma ta shayarwa ce ta fuskanto sai shin faɗa mata tsagen tufan nashi daga wajanibi na wancan na daban in kamar daga hagu daga dama shin faɗa ma ma'aifin nasa na shayarwa to wancan jarumin ya shi kuɗa ma ita mahaifiyar fajiyar da su ta ta zama a kan shi sun ma akbala a ku min rada sannan dan uwan shi na shayarwa kuma shi ma sai fuskanto ya zo faqama sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutu Allah ta bata gari sai tashi ma baki daya fa ajlasahu bayna dai sai zamnar da shi nan gaba gare shi wa kana wannan duka ana hudin zancen kyakkyawan alƙawari ne ko da ka zama na ce zama ka taɓa gidan mutane to dukansu in ka zo yanzu za ka karrama su za ka baka mance irin alherin da kai suka ma ba na ka zama na wajensu da sauransu wa kana yab'asu ila suwaybata maulati abi lahabin murdi'atihi bi silatin wa kiswa haka annabi ya da munci Allah tabbata garshi ya kasance yana aika zuwa ga suwayba bararrar bai wannan ta abu lahab murdiati wadda take mai shaya tana cikin wanda suka shayar da shi mai shayar da shi bisilatin yake aika mata yana aika mata da wani abun sadar da zumunta wata kyauta a wa kiswatin da kuma tufafi walamma mata yayin da ta rasu sa'ala man baqiya min qarabati ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin ya ci gaba da sayar da zumuncin nan nata sai tambaya ce man baqiya min qarabati ya wane ne ya wanzu daga cikin qarabata danginta ƴan uwanta wanda take da wata wani kusanci da su faqila la ahad sai aka ce mai babu ko daya wa fi hadisi khadijata radiyallahu anha haka a cikin hadisi na wanda khadija ta ta rawaito annaha cewa ita kalata ce lahu gare shi sallallahu alaihi wasallam tsiyar amince Allah tabbata gare shi abu shirka ya farin ciki fa wallahi la yahzunuka Allah a wata riwaya ce la yuhzinuka Allah baya baya saka ma bakin ciki ba abadan har abada innaka saboda min tace innaka la tasilur rahima wannan hadisin kenan lokacin wahayi da ya fara saukan mu aki sallallahu alaihi kenan ne ta da hankalin shi yaje yana cewa alilube shi ya kama yana tsoron ko a ce wai ko dai wani harkar ne ko ta iska ne zai taba shi da sauransu shi ta ce ai ina ai Allah baya kunyatar da kai ba kamar yadda wata ruwa take cewa la yukhzik maimakon ya hazunuka ko ko la la yukhzinuka sai ce la yukhzika Allah baya kunyatar da kai ba to haka nan kuma Allah baya son ya ma ba wani bakin ciki ba har abada tace ya kamata mai ta ne dalili sai tace innaka la tasilur rahima domin kai kana kana sada zumunci an saka an san karsar zumunci wa tahmilul kalla kana dokan nauyi wani ma wanda yake mutum mai iyali diya zaka doko dan shi ko diyan shi su kasance a gidanka kana kula da su kamar irin da ya masu na Ali cikin diyan Abu Talib kenan mahaifinsa ya doko shi tun yana karami yake yake kulawa da shi yake ya rene shi wa taksibul ma'duma ko tuksibu wata riwaya kana tsururutar da wanda ke mara shi taksibu shi ma'adun bai da bai da komai taksibu in kai ka ce ka sama mai wani abu ko kana tsoruri kana samowa kana bashi ko tuksibu kana bashi shi ma'adun bai da komi yanzu kai in ka bashi ya zama mai komi sai ka samu abin da kawai ka bashi kyautar nan shi da bai da komi amma ka bashi yanzu ya zama yana da kamar da yadda ya gabata mun taba mun huce wannan wannan hadisi wata kada dai fa kuma kana ba da abinci ga baki shine alkaira abincin da ake ba yau bako to kana kulawa da abincin baki wa tu'inu ala nawa'ib alhaqi kuma kana taimako a bisa bala'o'i na gaskiya nawa'ib jami'i ne na na'iba abin da ke addaban mutane abin da ke addaban mutane sai ake musu nawa'ib to abubuwa da yawa suke addaban mutane aka ce wani bi aka ce nawa'ib alhaqi wanda Allah ne ya kadarto suka zo suka samu wani koko abubuwan da na gaskiya ne ba wai kamar ruwa-ruwa aka yi ba ne amma an yi rinjiya da kamar ma'ana ta farin wanda Allah ya kawo abubuwan mutum wani abu ya same shi to kana taimaka irin wannan mutane masu wanda suke zuwa cikin wannan halin wannan duka nuni ne ga kyakkyawan duka an kawo sanye da nuna kyakkyawan alkawali da cika alkawali ma aki sallallahu alaihi wasallam ko lokaci za mu karanta fasali nan na ko a gurguje ne tun da dai akwai ɗan lokaci ko alfasar ta fi ashirar fasali na kuna goma sha tara tawadu uhu sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayani bisa kan kaskantar da kai na ma'aiki tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi to amma tawadu ka kaskantar da kanshi sallallahu alaihi wasallam tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi ala uluwi mansibi abusa girman darajar da Allah ya bashi duk da cewa shi ne madaukakin daraja ne wa rif'ati rutubati da kuma ɗaukakan matsayinsa fakana fakana ashaddan nasi tawadu'an duk da haka ya kasance shine mafi tsananin mutane a kaskantar da kai ya kowa kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam wa aqalluhum kibran kuma shine mafi rishin girman kansu wannan aqallikin nan aka ce nan ba a fassara shi da, da mafi karanci in kace mafi karancin mutane girman kai kenan yana da girman kai ma sai da shi kadan ne a'a ba ana nin ko akallihim kaza nan dai wannan ma'ana ta ta akalli tana dokan rishi baki daya in kaji an ka ce larabawan za su zargi mutum da rishin ladabi ai kun ga ka ce rishin ladabi idan mutum bai ladabi ko sai a ce indu qillatul adab wannan qillatul adab ke gare karanci in za ka fasara kace kace karancin ladabi shi ko ba karanci ba rishi yake ni yau to suna wanda wannan kalmar har ma kan wannan cikin shirin na ga ya kawo wani misali na inda ake amfani da ita inda ake nin babu ne kamar yadda kita yuksiru ana kana rasulullahi sallallahu yuksiru zikra wa yuqillu lagwa annabi sallallahu ya kasance yana yawaita ambatan Allah wa yuqillu lagwa in za ka fassara shi da yuqillu yana karantawa yana karanta lagaw kaga shi lagaw baki da ajin na shiga baki sunan bai ba to saboda wannan kikillin kawai kuma yana bari ne baya yin lagaw ko kadan sallallahu alaihi wasallam to haka nan wa kalluhum kibran shine mafi rishin su girman kai shine yafi kowa rishin girman kai واسبوكا يعني شيك أنه خوير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا يا شيك تيوا معكي صلى الله عليه وسلم شيني وانك باشي ذهبي تكن tsakanin ya kasance annabi kuma sarki in yana so a wannan nabiyan abdan ko ya kasance annabi amma bawa faktara an ya kuna nabiyan abdan sai ya zabi cewa ya kasance dai annabi bawa baya son annabi sarki fakara lahu israfilu sai mala'ikan nan israfilu ya ce masa inda zaka a yayin wannan a yayin ba da wannan amsa tashi da yi fa inna allaha qad a'taka bima tawada'ta lahu Allah ya yi maka baiwa ya baka ta dalilin wannan kaskantar da kan da kai gare shi annaka sayyidu walad adam yawmal qiyama na farko dai kai kai ne shugaban ƴaƴan annabi adam ran tashin kiyama nan mulkin da za a baka yana a duniya na dan lokaci ne na dan yanki ne a duniya to a lahira baki ɗaya ta da ƴaƴa na auren baki ɗaya kai kai ne shugaban su a ranar baki ɗaya wannan salatar da wannan da wacce wacce ta yi wa awwalu man tanshaqqu tanshaqqu al-ardu anhu kuma kai ne farkon wanda ƙasa za ta tsage a gari ce fito wa awwalu shafi'in kuma kai ne farkon mai ceto حدثنا أبو الوليد بن العواد الفقيه رحمه الله da qira'ati alaihi qira'an mun sake ta sake dawowa fi manzilihi amma ita wansu suna so a kayyada in kai qira'an nan ka wadi kamar yanda yanda aka yi a nan wurin amma ba ba zama wajibi ba yana da kyau da haka saboda tabbatar da su hanyoyi ne wanda na dai a tabbatar da ingancin magana ba wai ita ita bane ba za a iya tantance magana a san wannan abu bai yiwa ne ko mara yiwa ko da bayan ranka ya mutu rufe yace yayi wannan hadisin yayi ya karanta shi a gare shi fi manzili a gidansa bi Qurtuba da yake a Qurtuba a Andalus kenan sanata 57 shekara ta 507 قال حدثنا أبو علي علي الحافظ حدثنا أبو عمرو حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن عن مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه زوا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم من سنة wanda ake ce ma abu umama wanda shi lakabi ne da larabawa su dan giran mutum ake ce baban wani amma shi sunan shi sudai ibn ajlan sudai dan ajlan wannan shi ma shine karshen ya zamana karshen rayuwar shi a a sham shine karshen wanda ya rasu cikin sahabban da suka zamana a garin sham an ce shi an aye shi ne shekara ta 20 shekara 21 kamun hijira ya zo ya samu tsawon rai sai shekara ta tamanin da shida ya wafati shi ne ƙarshen rasuwa a cikin sabai a garin sham ya zo lokacin da shi ake ce mai albahili ɗan ƙabilar bahila ne bahila ya zo da ya musulunta a wajen maki sallallahu sai annabi sallam ya aika shi manzan shine manzon manzan manzan Allah sallam zuwa kabilarsu ya kai musu musulunci zuwan da yake saboda yanda suke da himma da hamasa ya tara suna cin abinci suka ce mai bismillah kawai zuwa cin abinci ce na aini na zo ma hana ku cin abincin ne to haka da yanzu cikin ruwa ban san ba ko me yasa aka hida ko abincin ne bai bai ki ko ya zo hida musu abinda yayi muhimmanci ya abinci ya abinci muhimmanci ne haka da suka ce yace na zo hana ku cin abincin ne ya ce musu ni manzan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku suka ce to kawai suka yada min bakakken manganu suka kyare shi san ba su bashi abincin ba kuma ba su karbi magana shi ba ga gajiya ta tahiya da da sauransu ya je ya kwanta haka nan ya kwanta kawai sai mawarki an zo mai da madara ko ka ce nono dai madara dai ya sha ya koshi da ya farka zuwa can sai suka su kansu lokacin nan su sai suka ma kansu nasiha suka ce kai ba mu kyauta ba shi abu umamu kenan yana cikin wa mutane masu daraja a cikin mu manyan mutane yan gidan manyan mutane bai kamata a ce ya zo haka ba kawai mun hana mai abincin mu mun ya kamata mu kai mai abinci suka yi suka tarra shi ga hakuri ga abinci dai ka ce ka sha sai ce a ba ni ba ni bukatuwa zuwa abincin ku Allah ya wadatar da ni daga abincin ku ya ciyar da ni ya shayar da ni ku kalli kuna tunanin da zo wajen ku kalle ni ku gani har cikin shi ya tashi kamar shi ta canza to Allah ya so da Allah so shirye su suka gauna suka ce eh haka ne kawai sai suka karba abin da yazo da shi na musulunci suka musulunta to wannan yana da ababen mamaki da dama a kuma yana cikin wanda suka rawaito a da sama a kisadam da dama har hadisin nan na karrama makarancin alkurani yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana horonmu yana kwaratar da mu da mu nemi sanin alkur'ani ya ce wanda ke karatun kur'ani zai zura tashin kyama lokacin da yake bukata tsananin bukata ga taimako sai ya ga wani cikin kyakkyawan sifa ya zo ce mai ya kama ni ce mai kai ko wane ne ya ce ni ne wanda kake kake so na kake karrama ni kake hana idan ka barci dalili na kake yini kana kulawa da ni sai ce kana wa kaina alkurani sai ce kwarai ku to nan qur'ani zai ja shi ya hada shi da duk wani karamci na ubangiji aka ce albarkacin wannan ma ma'aifan shi shi ma za a sa musu wa'ansu irin kaya wa'ansu irin kaya aka ce wa'anda ba ka iya daidaita in kudin su zaka ce ka ka daidaita da kudin da duniya baki daya yace duniya da linkin duniya ba sun biya ba wannan abu ma'aifan na shi su tambaya ce da mi muka samu wannan a ce mai a dalilin ɗanku mai karatun alkurani shi ka wannan hadisu ya yana da shi abubuwa ɗaya da dama ƙala qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo da da mun Allah su tabbata gare shi ya fito gare mu mutawakki'an yana yana mai tokarawa ala asa absa sanda yana mai tokara sanda fa qumna lahu sai muka tashi gare shi ya to annabi sallallahu da sanda yana yana tokar sanda sai muka tashi fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu kama taqumu al'ajimu yu'azzimu ba'dhum ba'dan kar ku tashi kamar yanda baibayi wanda ba laraba ba suke tashi yu'azzimu ba'dhum ba'dan sashen suna girmama sashi shi saboda an kawo hadisin nan nan wurin babi na kaskantar da kai wa'annan wanda ba laraba ba al'ada wanda ba laraba bane ba su suke in mutum ya taho babban mutum sai su tashi don saboda su girma shi ta ku yaka saboda wai kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma yace inna ma ana abdun akulu kama ya akulu al-abdu ni bawa ni ina cin abinci kamar yadda bawa ke cin abinci wa ajlisu kama yajlisu al-abdu kuma ina zama kuma kamar yadda bawa ke zama wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabu al-himara wa yuddifu khalfahu annabi ya da mun Allah tabbata a garshe ya kasance yana hawan jaki wa yurdifu khalfahu kuma har ya hauda wani bayansa saman jakin wa ya'udul masakina yana zuwa ganin miskinai miskini wannan bai da komai abincin kuta yau mai abincin yau ma yake nema annabi sallallahu alaihi labari bai lahiya bai ta wannan talaka ne wannan wane ne ba kushi ba kowa bane ba kudi inda yake annabi sallallahu alaihi sai wanke kawaje ya gano shi wa jalisul fuqara yana zama tare da talakawa ba cewa sai manyan mutane din ni babban mutum ne talakawa yana zama tare da talakawa kuma yujalisu a sifa ce ta ta istimrari har kamar suna abakan zama yana yawan zama da talakawa wajibu da'wat al-abd yana amsa gayyata ta bawa bawa ma ya gayyace annabi sallallahu alaihi wasallam zai amsa gayyatan yaje wa yajlisu baina ashabihi mukhtalitan bihim yana zama tsakankanin sabansa yana mai cuɗanya juna da su ba wai bai bambanta kanshi da su ai sun taha bihil majlisi jalas inda masabki inda mazamni ya cike gare shi nan yake zama yazo mutanen mutanen wurin biya cika ba ce ya sai ya kikkitar mutane a bashi hanya sai ya je ya can ya zama a'a kawai inda nan bakin da mutane suke ko nan zai zama sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi umar anhu haka cikin hadisin sai na Umar da ta anhu anhu da ya karbo anhu daga rashi sallallahu alaihi wasallam ya da mutala sabata gare shi yake cewa annabi ya da mutala Allah sabata gare shi na ta la turuni kama abaratin nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku mun shan zara shan zara shine ketare iyaka da yabo ko da ƙaryatawa duka na ta mai itra kar ku kai ni misali shi ne kar ku kai ni inda ban kai ba ina ne ma ji sanan bai kai ba yace kama a daratin nasara ibn maryama kamar yanda masu addinin nasara suka yi ma annabi isa kenan dan maryam suka ce shi Allah ne suka ce dan Allah ne kamar da Qur'ani ke shaida nagar kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryama wanda suka ce masih dan maryama dan Allah ne sun kafarta to haka yace kakku mun haka shine shi yake cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi li tansib lahu ma shi la taqtashi al idra inda kace mai bawan Allah to shine shugaban halitta Allah baki dai kai ka jingina mu a kisan son abinda ka so na yabo kar ka yi tsoron shan zara ka ce kake tsoron wai kace ka zo in dai ka ce mai bawan Allah ko ka ce mai Allah ba yawa da amadda atuhu nasara shi nabiyimu wa hukum bi ma shi ta madha fi wa takimi in shi mai albarka shi ma in dai kabar yace in dai kabar abinda nasara suka ce sai annabinsu to ka kware ka kai gaya wajen yaban annabi sallallahu alaihi to shine hadisi ne yake cewa inna ma ana abdun ni ba kowa bane sai bawa fa qulu ku ce abdullahi wa rasuli bawan Allah manzan Allah bawan Allah manzan sa ku ce ku ce mani yace ce ka ku ka ku gaba da ni kenan ku ce mani Allah wa ana anas radiyallahu anhu an karbo daga anas radiyallahu ta'ala gare shi annamra'atan kenan nan tun aksa a wajen mu ko to anna ta shiga dole a ce tan annamar atan kanat fi akali ha shay'un cewa wata mace wadda ya kasance a cikin hankalinta akwai wani abu kina da kaman kaman ba dai take ba jatu ta zo mu ma'aiki sallam ta zo masa bakalat sai ta ce inna li ilayka haja ina da wata bukata zuwa gare ka qala ijlisi ya ummi fulan fi ayi turuqil madinati shi'ti ya ke ma'aifiyar wani an ce umu zafar ce ko ki zamana inda kike so ki zaɓi inda kike so ki gana da ni shine ma'ana ki zamana inda kike so ki gana da ni fi turuqil madina a cikin hanyoyin madina ajlisu ilayki zan zamana a zuwa gare ki hatta aqdiya haja take har sai na biya miki bukatun ki mm qala fajalasat fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha sai ta gota zamana kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana tare da ita hatta faragat min hajati ya sai da ta yi da dukkan abin da take bukata ta yi da mu aiki sallam duk annabi sallam ya karba bukatun nata da baki da baya ganin wai wai wannan ma wacce magace wacce ana ganin ta kamar cikin mutane haka haka amma mai wai ke sai ki ba nuni ko wai ko rigade ta ko ce a wannan ita taba taba ce ko mini a a ya ba ta dama ina kike so ma a Ghana tun da kike so cikin hanyoyin Madina tun da ita ba ba wai gida gare ta wani irin wannan ko a ce wali sai cikin salon ba sai a inda kike da inda kike so ya bata wannan damar saboda kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam qala anas sunna radiyallahu anhu anas rina anas radiyallahu tabbata gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkabul hibara ma'aikin Allah ya da mun ci Allah tabbata gare shi ya kasance yana hawan jiki wajibu da'awat al-abd kuma yana yana karba gayyata ta bawa wa kana yawma bani quraiza ya kasance ranar bani quraiza yahudawa wanda suka ci amana wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina kenan ala himarin makhtumin bi hablin min lifin alayhi ikafu ya kasance a sabusan wani jeki makhtumin bi hablin wanda yake abin yi wa lizami da da da da da wani da, wata igiya min lifin daga bawan dabino ko abin da ya kamata bawan dabino yake ma lif alayhi ikafun akwai wata shinhuda saman jikin kala wa kana ginasin ana ce ce wa kana yud'a ila khubz shairi ya kasance sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi zuwa ana gayyata shi zuwa waina ta sha'ir wal ihalati sanikha fayujib da kuma miya wadda aka yi ta da mai wanda ya fara jirkin ta kanshin shi ya fara jirkita ma'ana miya wadda ta dan fara canzawa ta dan fara hanyar wacewa kenan saboda kawai zuwan suka gayyace shi abin da suke da kenan sai amsa wannan gayyatan ya je zan muna ya ci fa yujibu sai amsa ala yace kuma wa hajja duka kenan zan sai na ana sai kenan wa hajja sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haji ala rahalin rasin amsa shin huda ta abin hawa shine rahal rasin wadda take kamar cicire wa alaihi qatifatun samanta akwai wata ishin huda ma tu sawi arba'ata dirahim wanda in za mata kuɗi ba ta kai dirhami guda hudu ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma ja'alhu hajjan mabruran Allah ka sa wannan haji ya kasance haji haji ne wanda yake karbabbe la riya a fihi babu riya a cikin shi wala suma babu shi da jezuwa kenan hada wa qad futihat alayhi al-ardu wannan kake tsamanin ko ba yadda shine ba yadda abin da zai sayi ne haka yace wa haza wannan kuwa wa qad futiyat alayhi al yayin da a lokacin hakika an bude masa kasa baki daya wa ahada fi hajjihi zaka mi'ata badanati a cikin wannan hajjin da yi sai da ya hadaya da raƙumi 100 haka soke raƙumi 100 wala ma futihat alayhi makka yanda aka aka bude masa makka ran fatuhu makka kenan ودخلها بجيوش المسلمين ايش ga makan nan da rundunoni na musulmi fata ala rahlihi ra'sahu sai ya kaskasun da kanshi absa shin wadannan ta abin hawansa sallallahu alaihi wasallam ya kaskasa da kanshi haka hatta kada ya masu qadimatahu tawadu har sai da ya kusa ya ya shahi dan in aka yi shin wadanda ake saman raƙumi tana da wani dan dan tozo haka a gaba kamar da baya akwai tana tasowa daga baya gaba tana tasowa to wani abin da ke dan tasowa sai da kusan ya shahe shi tawadu an saboda tsaban kaskantar da kai lillahi ga Allah tabaraka taala ran budi ne an buda wanda makkan nan an yi ta yanda kowa ya sani yanda yanayin da ya hita daga makka yanzu ya dawo Allah ya bashi ya daga mai makka shine jagoran da babu sama da shi a garin makka ba mai hudi a shi sama da shi sallallahu alaihi wasallam shine ya shine sarkin akwai wani sarakuna a makashin sarkin sarakuna a lokacin nan to maimakon ya shigo yana mai daga kai shi shi ne sai ya shigo yana kaskantar da kanshi yana har kai kamar ya shahi abin da ke shin waɗannan ta tara kuma da ke akai sallallahu alaihi wasallam wa min tawadi sallallahu alaihi wasallam cikin kaskantar da kansa tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi kaulu fadarsa la tufadiluna ala yunus ibn matta kar ku fifita na amsa annabi yunus dan matta wanda shi shi aka mai munajati Allah ya yi munajati shi can kasan kihi tare da cewa shi annabi sallallahu an yi da shi tan saman sammai yace a ka ku fi ka ku fita na kai shi saboda kaskantar da kai wala tufaddiluni bainal anbiya kai ka ku fita ni matsakin kan annabawa wala tukhayyiruni ala musa kai ku sanya ni ku ce ni na fi annabi musa wa nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim yace kai mu ne ma muka yi cancanta da mikon kokonto absa annabi ibrahim cikin la'alla cikin ayoyin nan guda biyu dai ko ko inda yake cewa falamma jana alil lailu raka kaman kala hazarabi فلما فرق قال لا يحب الافلين فلما رأى القمر قال بازغ قال هذا ربي فلما فرق قال العلم يعني ربي لا كوي من كوي داري فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا كبر فلما فرت قال فلما فرت قال قال قال يا قوم لو اني بريء مما تشركون ni wajatu wajiyar lizi fatar sama da wadani wa shirki wannan kenan kai ka ce wai shakku yake yi yace to mu mun yi annabi ibrahim cancanta da shakku ko ko wancan aka ce inda aka kawo ayat da yake cewa kala rabbi arini kaifa tuwil mota kala walam tumin kala bala walakin yadda na karfi kala ba ku zarwa tanto shi ma kita to mu ne muka yi tantanta ma da bi shakku da annabi annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim ko ko ina kawo shi sai gaba da baya wani lokaci ya ba mamaki gaba da baya sai an ce wa ma kana miyar mushriki wa ma kana miyar mushriki karshe shi ma da ya kama zancen wannan sai sai zancen karshen ranar nan sai ce a ala balamma falat kala kawai ni bari masu ni wajatu wajiya allazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana mushriki shi kashe koyi makan shi zancan wani shirka kamar da suke zato ko a'a ya bauta ma rana ne ya bauta ma wata wata a'a aka dauka haka dai wasu suke cewa dai kamar imtihanin da ake yi ma wanda yake neman sanin Allah kenan duk wani wannan ya bujiro wannan hijabi ya janye wannan ya ja a kauce har ya Allah ya tsada shi da da kansa to duka karan kaskan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mu muka yi tantanta da mishi kokonto a annabi Ibrahim walau labistu ma labisa Yusuf annabi sallallahu alaihi kuma da na zamana a gidan kaso irin shekarun da annabi Yusuf ya zamana a ciki fisijin a cikin kasan nan la ajabtu da'i da na amsa ma mai kira mai kira shine aka turo da aka ji labari a shi wannan wanda annabi Yusuf alaihi salam ya fassara musu mawarkin nan da karshe ya je har annabi Musa Yusuf alayhi salam ya bashi sako ya manta ya manta da sarkin ne yayo irin wani mahorki mai rikitarwa aka rasa na za'a sai shi yace a ai shi ya san inda za'a ya san ya san wanda zai fasara wannan mahorkin sai yace barsilun ya ta waje annabi Yusuf da yaje sai a ya ba su fassara mahorkin baki daya ga abin da kini ga abin da kini dan aike da yazo hada mu sarki sarki yi mamaki wannan fasarar mawarkin kawai haka ne sai ce kawai ai a ji a tomir shi haka zo aka ce ya amsa kiran sarki sai ce a kalar ji ila da bika fasalu ma balun niswatin da ci kaftan a idan ko kalar ji ila da bika ko ma dai ka yada kai wannan mai gidan naka je ka yada mai gidan naka ka tambayi fasalu ma balun niswatin da ci kaftan a idan me labarin matan waɗannan wanda suka yanke hannunsu wadda saboda wannan abin wai ni aka zo aka sani aka tuhumce ni aka zo aka sani kasu ba kawai fito ba me me labarin kenan a zo a zo a bibi magana eh to shi Allah sanar da kaskar da kai kaga akwai wata izza ya nuna ba wai kawai a zo hidan ko mutai shi kenan dan saboda ana bukata yanzu shi ma to shi Allah sanar ke saboda kaskanta da kace inda ni ne yace da na amsa mai kira kawai zan zan tai ah وقال للذي وقال للذي قال له يا خير البريه haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma wanda yace mai ya fiyayyan talikai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai zaka Ibrahim a wannan Ibrahim kake ni kenan annabi Ibrahim kake ni kenan alqadi yace wa sayati alkalamu ala hadhihi alhadith ba'da hadha insha Allah yace bayan wannan Allah ya so magana za magana za ta zo amsa wa'annan hadisan in Allah mai sarki ya so ke zan yi bayani saboda wannan ai an kasu a dunkulin an ce ma daidai dai ya kamata dai ka fahimta dai duka babin fatawaru ne ya kawo wannan duka kaskantar da kai ne wa na Aisha sallallahu alaihi wasallam wa na Aisha ta an karbo daga Aisha wala Hasan da Hassan shi kama Isa sallallahu alaihi wasallam wa Abi Sa'id al-Khudri kenan wa ghairi da wani su ma radiyallahu anhu madalla tabbata gare su fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam daga arabaito suna bayan cikin sifan annabi ya da mace Allah ya tabbata gare shi wa ba'dhum yazidu ala ba'd sashen su yana kare yana kare absa abinda wannan hadi wannan ya kawo yana ga yanda yake ga yanda yake shi dai ta taro baki daya sun hadi su suka dauka yace kana fi kana fi baitihi fi mahanati ahlihi annabi sallallahu ya kasance a cikin gidan shi cikin hidimar iyalinsa mahana wata ya zo da mihina da mahana duka ana musu dai fasara wani suka ce mihina ta yi don saboda ya zo daidai da hidima da hidima da mihina awon su guda ma'ana su guda wani suka ce a mahana dai duka da ana hudi ya kasance a cikin gida in ya shigo yana cikin za ka samu shi yana hidimta ma iyalansa ya fili saubahu aka ce shi aka ce ya fili ana cewa fulani ya fili ra'asahu wa saubahu mutum yana kashe kwalkwata a kansa kenan da da tufarsa to amma shi ma aki sallallahu ya tabbata ya inganta cewa kuda ma baya hawan jikinsa sallallahu alaihi saboda girmamawa to in akwai suka ce wani suka ce in akwai ana san yana yana kashewa kansa shi zai tsaya kamar yadda an ce kamar idan mutane suke shi ma zama yana yana kashe kwarkwata mutane kowa mutane kowa ya ya haido yana yana yana kai ma shi kai shi ke ma kanshi in wa'ansu ne a girma har daga baya ma an zaka yana faɗin wasu maluma akwai masu mukan su karkashin hidima ta kashin kwalkwata a shi ba wani zai mai shi zai ma kansa an ce dai alayi ta hal in ya tabbata ma yana da kamar da cikin sharin nan akwai za a iya samun kwalkwata a kayansa to Allah baya ba ta ikon ta cuta mai ba ɗaya ke da sauran mutane wanda watakila in ka san keya da da da da da cizo kenan ka ga to kai ko magana kace in wani bisa an kaza bar kenan to kaga duk wannan ta ta ji zai mutum kamar yin haiba shi da zuwa ma kisa sunan ba ta nan wa yahlibu shatahu haka yake tatsar akuyarsa da kanshi sallallahu alaihi wasallam wa yarqa'u thawbahu yake dimce tufarsa zai zama yayi ma kansa dimki wa yaksifu nalahu kuma yarqa'un dai nan ka ce na na faci ne zai tsaya yana yarkau saboda yana face tufansu da kansa wa yakhsifu nalahu kuma yana gyara takalmin shi in ya cire wa yakhdimu nafsahu yana hidimta ma kansa wa yaqummu baitahu kuma yana share gida ya share ma yana share gidansa fadin yin gidansa sallallahu alaihi wasallam baya gida sai amma baya gida sai amma sai kai wani ke wai ina wani wai kamar da muke kin nan ko sai ka shigo ma gida ka kausa da wada duk kazamai ne yan gida a to yan gida ne kazamai ne ba share kai kai kai kai ka girbi share shi kenan mu nan kawai mun har yaran mu ma sun saba har a makarantun mu aka ce yanzu yara a raba ku yau yan maza ku share gobe mata su ce kai ai share sai mata to duka dai wani al'ada ce da suke da ba wata shi dai wannan duka kuma mana cikin babi ne na tawadu kaskantar da kai yana da kyau a ce wani mutum yana jarraba wasu wani bi wasu abubuwan maimakon kai ka ce kawai ka ƙarshen abu babu tawazu a cikin wa ya aqilu ba'irahu haka ne yake ma raƙuminsa da baibai da kansa shi zai tsame da baibai wa ya alifu nadihahu yana yi ma raƙuminsa mai kawo mai wanda ke bar ruwa da shi shi yake zuwa yana mai ciyawa wa ya akulu ma alqadimi yana cin abinci tare da baiwa na raba suna cewa kadim a zahiri da an ce akademi ko sai a tsamanin hadimi namiji to su baiwa mace yarinya na ce mata hadim kamar yadda zai gaba ce wa ya ajinu ma'aha yakan hada yakan hada kullu tare da ita gari a sa mai ruwa a kwaba shi yakan kwaba garin nan tare da tare da irin baiwa mai hidima ba ma ma sama ce ai mace ai mace mace kamar ce ai sai ko sa ta kusa gare ka baiwa mai aikin al aiki zai tsaya kama ma aiki sallallahu alaihi wasallam wa yahmilu bidatahu min asuqi haka yake dokan kayansa da kansa daga kasuwa wa an Anas radiyallahu anhu an karwa daga Anas da ta buta gare shi yace in kanatil amatu min ima'i ahli madinati la ta'khudhu bi yadi rasul bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ma mai in kin ba shardiya bace ba ta taukidi ce lalle ya kasance a wata zaka zaka zai kasance a kaga wata baiwa daga cikin bayi mata na mutanen Madina ba ma na gidan shi na mutanen Madina kawai kowace ma da ta khuzu biye da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga lalle ko ta kama hannun ma'aiki sallallahu alaihi ta ja ma'aiki sallallahu alaihi fatan taliku bihi haisu shata ta yi da shi inda ta so can za mu je ya ta ba girman kai ba ba ce a ce suka mun kutai ta yi hatta taqdiya hajatahu har sai ta abinda take bukata daga annabi sallallahu ta samu annabi sallallahu ya bata wannan bukata wa dakala alaihi rajulun wani mutum ya wani wata mana take zo mini in shi biyan bukata kamar yana kan cewa cikin Allah ta barka tana ce mai ya qadiyal hajati ya mai biyan bukatu so kamar in kana son ganin mutum ma ba akwai yanayin da usulubi na larabci ya bambanta da usulubi na hausa cikin wasu yawancin mangaru kamar yanzu wannan shi qada'ul haja biyan bukata ba kawai sai mutum mutum ya ɗauka ya fasara abin da yake ya zo mai akai ko abin da shi yake zato ba shi wani bi in mutum abin da ke zato ne nan ne ake samun mutanen banza wanda masu hikima suke cewa idza sa'a fi'l mari sa'at zununu in aikin mutum ya lalace mutum in bai zama ba mutumin kirki ba aikin banza yake kawai to zaton shi ma sai ya zama zato mai muni saboda bai saba aikata alheri ba da abin da ya gani abin da ya kamata ba ba na kawai sai ce ba irin abin da isa aikin da ya saba ne to an ba haka ba qada'ul haja biyan bukata yana da dokan yana ma'anoni da wurare har biyan bukata ma na ban daki mutum ya shiga makewa shi ma qada'ul haja ma babu babu yake ma na qada'ul haja a ganin mutum in mutum ya zo yana son ganin shi shi ma irin ba ba irin na ba haushi ba cewa ya zo ganin mutum da larabci ba ce ya ko uridu an araka ba ce haka ma kamar da larabci ina so na zo ina son ganin ka kace ba larabci ba gari ya to yo me yasa me rinka kana son ganin na kamar ya kamar irin da wanda wani wani oke muke ba mu labari da su suna tare da wani wanda ke kamar yana nuna shine ya yi su larabci su ko ba su yarda abin da ke hudi ba sun ce su jarraba shi yadda ya taho kuza-kuza da ya nufus sai suka ce sai ɗaya ce masu ce ya ustaz mawara aka mawara aka da makace mawara aka da abinda ake yake zuwa dai wara a dai baya mawara aka me bayanka kawai sai wawaya sai ce lashe babu koyi shi ko shi ko ake mai mawara aka mi ka zo da shi ake ni me labari me labarin da ka zo da shi shine ake mawara aka to sai lashe sai suka wuce dariya suka ce shi kenan kawai to haka ake wa mutum dariya wai irin wannan hadisan wai wani saboda rishin dakushe basira wai hake ganin wani abu wanda bai dace ba cikin wannan wai wai wani hadisan da da an ce irin wannan wata ta zo ta kama maki sallam har sai da aka je aka biya mata bukatunta wa dakala alaihi rajulun fa asabathu minhu haiba haka wani mutum ya shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai haiba kwarjini ya kama shi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa asabatu min haibati ri'datun sai ri'da makarkata ta kama shi saboda min haibati dalilin kwarjini ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala la sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mai hawwin alayka ka sauka ma kanka fa inni lastu bi malikin ni ba sarki bane ba inna ma ana ibnu imra'atin min Quraysh ni ba kowa bane face dan wata mace daga kabilan Qurayshawa ta akulul qadid wanda ta kasance tana cin busasshen nama kwanta da da ya nuna mai shi ba ni ba wani abu bane ba kwanta da hankalinka sallallahu alaihi wasallam wa ana abi hurairah ta haka an karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu radiyallahu ta mata gare shi yace da khaltu suqa ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ce kasuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata gare shi fashtara sarawila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi sarawil wando sarawil kin nan yana zawa da ma'ana sarawil wando jami'in shi ake mai sarawilat ko ko sirwal jami'in shi kuma ya zama sarawil kamar wannan shi dai wannan wando ake ni wa qala lil wazzan sai ya ce ma mai aunawa shi irin sayan kayan wannan in cikin cikin babi na fiqh za a ga irin nau'i nau'i na saye da sayarwa yadda ake handa kai ba kamar ba kamata jin shi ba akwai bai ina mulamasa akwai na mudarahani akwai wai akwai cinikin da kawai tufa da ka taba ta ko kase eh da ka taba kase ko sai kawar kudi akwai wanda kawai ko tillawa ne ko wani abu kake jefa shi ka kase akwai wanda ake aunawa akwai kala kala ne to shine wannan shi na awan awan ne sai ma yi sallama ce mai kala lil wazan sai ce mai au mai auna wandan wandan auna shi ne za a haɗu kuɗin shi zin wa arjih ka auna ka rinjayar wadda kare da kissata sai abu hurairu ya ambaci kisan dai ta yadda tuni ka kai abin da ya abu a tsakanin su kala cikin kisa sai ce fa wa taba ila yadin nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddiruha kai mai sai da mai sai da wannan kayan da ya fahimci annabi ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ya zabura ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan hannun annabi tsira da amince sallallahu alaihi wasallam gare shi fa jazaba yadahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifge hannun shi wa kala yace haza taf'aluhu al'ajimu bi mulukiha wannan bai bayi wanda ba laraba suke aikata wannan ga sarakunan su walassu bi malikin ni ko ba sarki bane ba inna ma ana rajulun minkum ni kawai wani mutum ne ɗaya ne daga cikin ku ni mutum ne daga cikin ku summa akhadha sarawila sannan ya dauko wandan nan fa dhahabtu li ahmilahu sai na tafi domin in dauke shi in sha Abu Hurairah tunda ya, ya amso an bashi sai na tafi in karba mai dauka mai aiki sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahibu shay'i ahqqu bi shay'ihi an yahmilahu ma abucin abu shine mafi tantanta da abin sa ya dauki kayan sa kenan ko in haka ne abu kamar kaida ce da ma mutum shi ya tantanta da abu kenan kamar kamar da kayan dauki kayan da ya zama ba ya ce gashi shi ya so kaya wannan da ke hadimin shi ko sabon shi yana ɗaukar mai kayan sallallahu alaihi wasallam wannan dai masu taƙi suna cewa ya tabbata an yi wannan sayan wando amma bai tabbata annabi sallallahu ya taba sanya wando ba da zo an yi do an ce da ya saya ana ga cikin masharin kamar ya bayani ko akan wannan inda yake zantan raka raka bodo yake cewa qalu lam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam labisa sarawil bai tabbata ba cewa annabi sallallahu ya taba ya taba sanya wando walakin na ushtaraha wa lam yalbisa sai da ya sayi wanda an bai taba sanya ba wa fil hadi ibn qayyim al-jawziya cikin litan hadi na nan ibn ibn qayyim al-jawziya annahu labisa cewa yace annabi sallallahu ya sanya wannan da sai qalu malum suka ce huwa sabqu kalami wannan rigaji alkalami ne kuskure ne dai haka ne na alkalami ba washtaraha sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati dirahim aka ce ya sai ta dirhami guda dirhami guda hudu wa fil ihya annahu ishtaraha bi salati dirham cikin ihya yazo da cewa dirhami guda uku ne sai ta ina shine ma kita ma cewa wando dogon wando ko ai gajeren wando duk a kai dai yanzu kai zance kace kace tufa da in kace wando da ji an san kai ka bar layi saboda annabi sallallahu alaihi bai sa wando ba kace kai sunna kace kai kai gajeren wando ko doka kace wando wando yayi sama da cewa dai tufafi ake zance tufafi ake zance yawa shi tufafi irin wanda suke sanyawa kuma dima nan dai maudu'in ɗaya ne na wai an ja tufa yana da kyau a ja ko bai da kyau a ja su su wancan zamani suna saboda nuna girman kai za ka sa tufafin ne suna jan kasa eh girman kai ni da izza ne to kana jan kana kana jan riga kana kasa kana kana jan shi kai kai ka cika ka isa ba ka kayan ka ba ma karin kai ka wadata kayan ka sai na jan kasa su wani abu ne na alfahari gare su to har sai na sai na bakar yace to shi ma ya rasulullah ni ma abin nako yana yana kunce mini sai ina ina taro zanan na nake nake daura sai ce a kai baka cikin su shi man jarra saubahu khuyala aiki wanda ya ja tufan shi yana mai girman kai shine ake zance wannan inda haramci yake shiga Allah sa mu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Abdullahi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kama magana sallallahu alaihi wa sallam tabarak ta'ala sallallahu alaihi amin